الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المبدع الدائم الباقي المكلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوالد الأحد المتعالي الواحد الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له هو أحد أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتوهمنا منه الآيات وتفتح لنا نور الجنات ونور النئيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
نعم القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم
القسم الثاني وانا ربوني نبيو daga wannan littafi namu fi ma ya jibo cikin abin da yake wajaba alal anami ga talakai min hukuki ya kamata kowane taliki ya san haƙoƙin annabi wajibi ne sanin haƙoƙin annabi a ƙasar misali min kitabun shafa fi hukukil min sababi bayani ma ya jibu alal mukallafina za ku ji abin da ya zama wajibi ga balagai min hukuki katimin nabi'ina daga haƙoƙin sakamakon annabawa wa sayyidul mursalina shugaban manzanni sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam to nan daga ba za ku ji sanin haƙoƙin wannan annabi namu bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim
muqaddimatu likismi sani to wannan muqaddima ce ismin sani dangane da wannan rabo na biyu qala laqari abul farali waffaqahu allah qala alqari alqali iyar abul falali uban malam falalu rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa ya masa rahama yani ana naba mai wallafa wannan littafi na shafa shi yake magana wa hadha qismun lakasna fihi al-kalam fi arba'ati abwab wa hadha wannan ismin rabo mai girman nan lakasna alƙali yace mun takaita mun takaita daga cikin sa al-kalamu yin magana fi arba'ati abwabin cikin babi guda hudu alama alama zakarnahu fi awwalil kitab alama zakarnahu bisa ga abin da muka ambata muku wafaqa dacewa da ma kararnahu abin da muka tabbatar wahararnahu muka tato muku في أول الكتاب أفركم وأن الكتاب نامنا جزئي نبيو ومجموعها في وجوب تصديقه واتباعه في سنته دقاجي ومجموعها قبادي أبن دمك تعالوا دقوانا بابي نوانا ربو قدافدو في وجوب a wannan babi ne za ku ji wajibcin ta sadiqihi gaskata wannan annabi namu wajibi ne imani ne sai mutum ya gaskata annabi Muhammadu al-imanu bi kai imani da annabi bi ma ja'a an rabbi kai imani da duk abin da annabi ya zo da shi a gun Allah sai ka imani da shi wati bayihi kuma sai ka bi wannan annabi na mu fi sunnati akan sunna ta sa fi wujubi mutabi'atihi cikin wajibi ne a mata bibiya fi shari'atihi a shari'a ta sa wa dariqati da ɗariƙar za haƙiƙatu a haƙiƙa sai kai wa annabi biyayya mhm.
وداعته ومحبته ومناصحته وتوقيره وبره wa ɗaɗihi dole ne mutum ya nuna ɗa'a ga wannan annabi namu fi wujubi imtisal amri ya wajaba a musulta umarnin da duk annabi ya bayar waje tinabi zawajirhi a nisanci abin da annabi ya tsawatar kamar yadda aka bayyana mana a fasali na babi na farko wa mahabbati wajibi ne mutum sai ya nuna soyayya ga annabi muhammadu صلى الله عليه وسلم fi wujubi mahabbatihi waj'ala mahabbatuhu tabi'atan li mahabbati abinda annabi yake so yana bibiya da abinda kake so duk abinda yake so shi za a bi kamar yadda ya zo cikin hadisi ko la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi sai ka bar biya wasan zuciyanka abinda annabi ya zo da yi ka bi son sa fiye da komai li'anna mahabbatuhu domin san annabi sababin dalili ne limutabi'ati abi abi annabin wa mutabi'atuhu bibiyar annabi alama ce lima bajlai yadda kake son annabi alama ce ta san Allah ibtida'an a mafari wa mahabbatullahi ta'ala iyahu sanda Allah yake a gare shi shine iyahu intiha'in kaiwa matuƙa ne kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin Qur'ani yake qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to bayan wannan wa munasahatihi da yi wa annabi nasiha fi wujubi qubulin nasihi wajibi ne a karɓin nasihar annabi fi amrihi a umarninsa wa nahyi da hanansa wa nasahi nasiha da aka faɗa li rasulihi wa dini kama warada kamar yadda zuwa hadisi aka ce addinu nasihatun lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li ayyimatil muslimina wa amatihim wa qad awrana ma'ana hadha hadisi haƙiƙa an bayyana mana ma'anar wannan hadisi a sharhin arba'ina munasahatu din nan mufa'ilatu mufa'ila ne ga mubalaga faqad huna minha mubalaga bin nusi kai matuƙa cikin nasiya wa kulusu ne tacewa nasiyatu fi shari'atu nasiya cikin shari'a kalimatu yubarwa ana fassara ta da kalma an jumlati hiya irada da kai duk nufin alkhairi ka nufi alkhairi ga duk al'umman annabi muhammadu kuma ka nufi alkhairi ga wannan annabi namu kar ka cuci al'umman annabi wa tauqirihi ya zama wajibi ne a girmama matsayin annabi idan an san matsayin nasa kuma a girmama shi wajibi ne ka san matsayinsa kuma ka girmama shi wa bi wujubi ta'zimihi abin da ya nuna mana wajibi ne mu girmama annabi din nafi ne na qur'ani ai ko da yace wa ta'azzuruhu wa tuwakkiruhu wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu to kaga tunda qur'ani ne faɗa mu san matsayinsa mu girmama shi to kaga girmama annabi da sanin matsayin martaban annabi ya zama wajibi gare mu wa birrihi ko mu nuna masa nagarta fi wujubil ihsani daga wajibcin kyautatawa bi ali wuddihi ga ma'abota san sa duk wanda kaga yana son annabi to kai ma ka so shi wal qiyamu bi hukmihi wa amrihi mu tsaya da kula da hukuncin annabi da duk umarnin da wannan annabi namu yayi mhm.
وحكم الصلاة عليه والتسليم a wannan fasali ne za ka ji hukuncin hukuma salatu hukuncin da ya nuna za mu yi salati ga wannan annabi namu wa tasalimi da tasalimi ka ce sallal a- a- inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala annabi to wannan salati ne yayi wallazina amanu sallu alaihi salati ne wa sallimu tasalima ku ce assalamu alayka ya rasulullahi shine tasalimi din fi wujubi hukumihi ma za ku ji wajibcin hukuncin salatin da wajibcin hukuncin tasalimin wa ziyarati وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم
wajibi ne mu je mu ziyarci kabarin wannan annabi namu fi bayani da ziyarar kabari wa ma ya ta'allaqu bihi kama hasalahu bi babir rabi wa hadha al-amru wannan lamari ne ijmali sayaradu alayka al-qadar da sana'a mai ma da yaku at-tafasili na rabawa fi rabn al-abwab wa husuliya bil waje ta kamili wajen tukasawa mhm.
الباب الأول Mhm.
فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته kaji albabul awwalu jama'a za ku ji babi na farko fararul imani bihi wanda ya nuna mana farilla ne mai imani da annabi mu- annabi Muhammadu wa wujubi dadi ko wajibi ne mu nuna da'a ga wannan annabi namu wadi bai sunnati ko mu bibi sunnan wannan annabi namu sallallahu alaihi wa sallama mhm الفصل الأول mhm فرض الإيمان به صلى الله عليه وسلم
mhm إذا تقرر بما قدمناه ثبوت نبوته وصحة رسالته Ina yayin da takarrara ya tabbata bima qaddamnahu cikin abin da muka gabatar muku fi rimni ma taharrara cikin tarowan abin da muka tato subutu nubuwati ne tabbacin annabtan manzon Allah bi zuhuri mu'jizati da bayyana mu'jizozi na wannan annabi na wasu ya risalati da ingancin manzancin manzon Allah shi kuma bi wuri ayati da bayyanan ayoyinsa wajaba وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به
to kaji idan muka san wannan wajaba ya wajaba ba al'imanu bihi ni imani da wannan annabi na la'annahu faru domin ya zama da subutu ba na tabbatar ka tauqihul mashru da ala sharbi kaman a tsaye da abin da aka sharɗanta ne akan sharaɗi wata zadiquhu mu gaggata yi fi ma a tabi cikin duk abin da annabi ya zo mana da himin inda rabbihi ta'ala abun Allah madaukakin sarki min jihadil wahayi ta bangaren wahayi ne jali aw min dariqil wahayi la kafi ko ta bangaren wahayi ne kafi wal ma'ana abin da da ake nufi wajaba tasdiquhu ya wajaba mu gaskata wannan annabi namu bi jami'i ma bil kitabi ga duk abin da ya zo mana da yi a cikin alqur'ani wa sunnati da hadisai wa in kana wujubu tasdiquhu ko da ya kasance wajibin gaskata idan nan min jihatu sunna ta bangaren sunna sabitan ya tabbata bil kitabi ga qur'ani ai li qawlihi ta'ala ku duba dan Allah madaukakin sarki yace wa ma atikum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wali qawlihi ta'ala duba dan Allah madaukakin sarki wa iullaha wa iur rasula wa zaru ku kiyayi min mukhalifati ma ga saba su fi ma amaru bi cikin abin da Allah ya umarni annabi ya umarni wala haya anu da hanin da aka yi daga ya zo daga Allah da annabinsa wa bima kararna da abin da muka tabbatar da zaharatul mugayyirat abin da aka jirgita suka bayyana duk wani bai cikin adabi wai ma kaunu adabi tafsir ko ya zama adabi ne na fassara kama zakara huduleji rahimahullahu ta'ala inda man yaqulu yana cewa al imanu huwa tasdiqu a imani gaskatawa ne faqat fala wajha lahu babu wata fuska akan wannan la'anna al muhaqqiqina domin malamai na haqiqa la anna al imani cewa imani huwa tasdiqu ita ce gaskatawa wal iqraru tabbatarwa kuma sharɗan sharaɗi ne li ajra'i ahkamul islam domin gudanar da hukunce hukuncen addinin islama wal amalu ayyuka kuma sharɗul kamal sharaɗi ne na cika bi kilabul mu'tazila sabanin mu'tazilawa da kawarijawa haiz yayin da adakalul amali sukan sanya aiki fi ajzali imani ajzi na imani wala kullum bisa ga kowanne an yi takadiri fa farqun akwai mararraba bainal imani tsakanin ban gaskiya bi risalatihi da manzancin wannan annabi namu alaihi salatu wassalam wa tasdiqu da gaskata ma ja bihi abinda annabi ya zo mana da shi min al-ahkami na dangane da hukunce hukunce hata la ya la ya haramu halalu wa la ya balanta ba a ce ba a haramta halal wa la ya hal- ba a kuma halatta haram qala Allah ta'ala قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا kaji قال الله تعالى الله مدوكاكين سرجي هي فدو wannan aya وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا
to wannan so ne ayoyi da suka nuna ai imani da annabi kuma ai imani da manzon Allah da kuma hasken da yazo shine alqur'ani Allah ya ce mu ne muka aiko ka kai mai ba da shaida ne mai albiyar ne mai gargadi ne don ku ba da gaskiya da Allah da manzansa
وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون da wannan shine nafi na Qur'ani wanda ya nuna mana wajibi ne mu yi imani da annabi mu kuma imani da abin da annabi ya zo da shi فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم
فالإيمان جماعة يا ذم واجب من إيماني بالنبي قولنا النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ين إيماني ده واجبيني يا ذم واجبي ما نجي واجب متعين لا يتم إيمان إلا به
واجب ين إيماني ده وانا النبي يا ذم واجبي imtisalu li amri rabbih saboda musalata umarran ubangijinsa illa bi imani baya cika wallahi sai da annabi muhammad illa bil imani bi aw li sababihi baya cika la yatim imanu illa bihi sai da duk lokacin da kace la ilaha illa allah to kada ka rabi dole sai ka ce muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah ce la ilaha illallah din eh ko arnawa aka tambaya wala in sa'al da hum man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna la to imanin ba zai ce ka ba sai ka ce la ilaha illallah sai ka ce muhammadur rasulullah to a lokacin kafiri ne ma shikenan ya karbi wannan karma ya musulunta nan gaba kuma imani ya tabbata imani baya cika sai da shi sai da wannan annabi namu
wala ya seho islamun illa ma'ahu ka zama hawa biyu ne wanda ya faɗi la ilaha illallah din muhammadin rasulullahi din to idan a baki ne kadai to sunansa musulmi idan kuma a zuciya aka rike bayan an faɗa ya zama mumini shi yasa larabawa ai suka zo suka ce su sun yi imani aka ce ai ba haka ake ba ai sai kun faɗi wannan kalma sai kun musulunta ake zama mai imani ya ƙara da larabu amanna Allah ya ce kullum tuminu walakin qulu aslamna sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana da'iran musulunci kuma daga nan sai ka fada da'iran imani ka gane ko to saboda haka ba yadda za a yi mutum ya zama musulmi sai ya faɗi wannan kalma ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya faɗa bai rike ta a zuci ba to sunansa munafiki duk wani hukunce hukunce na addini ya zo to za a baka kariya amma lahira ba zai hana ka shiga wuta ba sai a ɗauke kalmar sai a jefa mutum a wuta wanda kuma ya rike kalmar ya faɗa kuma ya yi imani akan hakan to yi ne wanda annabi yake magana akan su man ƙala la ilaha illallah mukhlisan da kalal janna an faɗa an sa a kilasi an rike a zuciya to mutum ya zama mumini in sha Allah ya koma ga Allah zai ga ranar abin da ya faɗa Allah wannan kalmar din da ya rike ta da imani zai shiga da shi aljanna ina fata kun fahimta to ina fata bismillah qala Allah ta'ala ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا
كاي haka Allah ya faɗa ya ce duk wanda bai imani da Allah ba da manzansa Allah ya ce mun masa tanadi da wutan jahannama ita ce a nan za a kona shi shi yasa duk wanda kaga bai imani da annabi ba ka kyale shi dan wuta ne kai ta kallon mutane ba ne an dai mutum bai gaskata manzancin manzan Allah ba yi kafiri ne kafiri ne a musulmin kuma wanda ya faɗi kalmar baya girmama annabi bai damu da annabin ba bai damu ba ko har yana bin wasu abubuwa na kaskanci yana kawa to wannan kalmar ba zai hana yi ga wuta ba sai a dauke kalma lahira sa yi a wuta eh ai imani din da aka je la ilaha illallah sai ka ce muhammadur rasulullahi to duk wanda bai imani ba fa wuta zai je yasa Allah ya ranga zai shiga jahannaman ai da abin da kaga yau ana yi a duniya annabi ne ba a so da abin da kaji an ce an hana abin da annabi ya zo da shi ne ba a so shi wani marin ubangiji dunkulalle ne in dai mutum ya zo da abu ba ka so ai ba ka son sa ba ka son sa wai zo da qur'ani annabi muhammad ne wai zo mana da sallan juma'a annabi muhammad ne wai fara yin sallan asham annabi muhammad ne wai zo da karatun qur'ani waye zo da almajirai gari almajiransa ne gara dan farko suka tayi daga makka suka raka yi zuwa madina shi ne sunansa almajirai wanda ya fara tara almajirai a duniya annabi ne yau ka ji ba a san almajirai ai a koye ne kurin annabi ne ba a so ba wani magana duk wanda ya ce ba ya san almajiri ba ya san annabi duk wanda ya ce ba ya san karatun qur'ani ba ya san annabi duk wanda ya ce kana yi sallan juma'a ba ya san annabi duk wanda ya je a daina karatu baya son annabi duk wanda ya je kana yi sallan ashan baya son annabi baya son annabi sai ka kuma ka tambaye ne ka ce Allah da malam in larura ce fa yace bakin ka bai iya ladabi ba jama'a ana cikin wani hali wanda yake da dama yi wanda ba yi da iya bari ko ka haka ba za ka iya faɗa kurin kai da yake ce kar ayi Allah ne ce kar ayi ai akwai magana ta ilimi jama'a ku zo ga larura ta zo na jinya saboda haka abin da turawa da yahuda suka faɗa duk da ba masu gaskiya ba ne wai taruwa shi yake kawo jinyar to mu ya mu ya mu ba za mu taru ba kun kun taru kun yadda wani ba ya same ku ku ku ba jawo in kun yadda ku yi sallan ku in kun yadda ya ku ya ku ku yi sallah amma mu din masu ɗan san abin duniyan ba za mu yi ba fa mu ba za mu zo ba ma ya gida ku ku yi ku gaya mutane haka mana amma kai ba za ka yi abokace kar wani ma ya yi ai akwai abin da ake nufi duk mutumin da aka same a lahira wallahi da kin annaba na ƙwayan zara duk lahira su zama danginsa sai ya shiga wuta sai ya ga wuta Allah shi ya sani kuma shi Allah yake so kuma shi ne wakilin Allah shi ne halifan Allah shi ne yarjajen Allah shi ne na fadan Allah shi ne kusa da Allah in ya faɗa da maganarsa Allah yake aiki kuma yi Allah ya yarda da yi ya turo yi ya zama tsani tsakaninsa da bayinsa kuma ku wayi gari ku ce ba kwa san abin da ya zo da su da ku da Allah kwa shirya wane mutum wanda ya san shi ya san shi wanda bai san shi ba ya zo kuka da ba zai ji ana cewa wanda ya san shi ya san shi wanda bai san shi ba ya zo gari ya ji bayan Allah wanda suke son sa suke son sa bil haqqi ba ma ganin komai ma sai shi ne dare da rana rayuwar gaba ɗaya ta ƙare akan ƙaunansa dimin da'iman mala in ka gaji mu yanzu muka fara tafiya tafiya ce ake yi da gwaraza inda ka gaji ka naɗe kafa ka zauna mu nan za mu naɗe bakin wandon mu mu nausa don mu gaya ma tafiyar ba iri ɗaya ce da taka ba ko talauci ya ma katutu aikin da kake ka hana yi ko na ya tare ka a mu ba irin wannan bane sai mu nike hima fice yi mana ayin da tayar mota take fashi a nan ka tafila yake aikin sa daidai ai yi mana ka tafila mai kata in tayar mota tana fashi a kaya to inda yake fashi yi kuma nan ne gun sa ko yi mana to kaga yadda yake wani motan yana tafiya sai ya hukunta wani kuma ya hukunta ma yake lalatawa shi kuma irin tasu tafiya kenan inda wani yake jin daɗi wani sai ya ɓata gurin ma zai tafi Allah ya da ai sai kallo sai kallo imana ku gode wa Allah ku so annabi Muhammadu idan ka da san manzon Allah kamar zargin mai zargi wala ya kahu da mata la'im kar ka ji tsoron zargin mai zargi ka so annabi dan Allah hak kar ka danga ganin kana son annabi kana cewa akwai akwai masu so baka yawo ne kuma kana so din ka daina tsoro ka zama irin mu ka kewayo ka zo garin nan in ka zo garin nan sai karfin gwiwan ka ya karu ba irin na garin ku bane a babboye in ka ce la ilaha illallah ma wani zai ga ko sabon abu ka kawo nan mutane ne suna nan an saba in ka zo duk tsoron ma nan za ka bari ka tafi garin ku ba tsoro gurguzu mana a fili ake son annabi kama zamanin annabi da ana kiran sallah a ɓoye da sai da na umar ya yi guwa ka fara a fili to in ka zo nan za ka ja na cewa fili fili ake son manzon Allah a fili ka zo zuciyarka za ta daure in ka tafi kai ma ka canza ka daina jin tsoro in za ka so annaba ka so annaba dan Allah kuma akwai yan uwanka masu kaunan annaba ba kai kaɗai ba ne ka daina ganin kana son annaba ka ce ni ai masu son ma ba su da yawa a'a kai dai dan ƙauye ne zaune a garin ku kai ka ce har masu son annaba ba yawa sun fi kowa yawa a duniya ka zo gurguzu masoya suna nan taron ma yanzu ba ma iya yi jama'a sun yawa in muka yi dabiri muka ce duk mai kaunan annabi yanzu ya zo aka yi ga ta hanyoyin labarai da sadarwa muka kira bayan Allah sai mu taro da gwamnati ma hankali ya ba zo dai a zo da mota dubu uku ba ta maganar mutane muke ba malam wani matan da kiri ka san ma yanzu dai an ce ana taro a kiri za ka ajiye mota eh dole ko kafa ka za ta gaji haka kai ma za ka zo akan hanya ina ran Allah Allah ya yarda a nuna ma bayan Allah zunzuruta ce ma su kawanan annabi muke gayyata inda mu sanar ka ya labari suna nan mutane sun zo kowa ya waye kowa ya tafi garin sa da san annabi an bar jahilci an bar hasada an bar gillo an bar jin haushin wani zuciya ta wanki a lahira kuma muna sa rai in Allah ya yarda da su da mu za mu zauna gaban annabi Muhammadu mu je Madibo
حدثنا أبو محمد الكشني الفقيه بقراءتي عليه حدثنا الإمام أبو علي الدبري حدثنا عبد الغافر الفارسي حدثنا ابن أمرويه حدثنا ابن سفيان حدثنا أبو الحسين حدثنا أمية بن بسام حدثنا يزيد بن زرعي حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
wanda ya mana hadisi mana yake ba mu labari ta haddasa na abu muhammadu kajif hadisi da yake maganan ta manzan Allah ne sunayen mutanen ma karama ne aka ce abu muhammadu baban muhammadu ya mana hadisi alkushaini dan kabilan kushainiyawa alfaqihu ko mala yace masanin fiqihu eh ai nisbati ila qabilatul qushainiyya ana nasabtahi zuwa ga kabila ta kushainiyawa yace bi qira'ati alai da karatun da ya karantar da mu la bi mujarradi simai wa ba tsaraituwa da simaiya kadai ba karatun da ya karantar da mu a gunsa muka ji yace haddathana imam abu ali tabari babban malami ne ana kiransa da imam abu ali tabari abu ali tabari babban malami ne malamai sun san shi wanda ya san shi ya san shi shine malamin nan da ya tafsiri mai mujalladi 30 yace haddathana abdul gafir abdul gafir ne mana hadisi al-farisi mutumin birnin farisa saboda abdul gafir suna da yawa wannan shine inkiyan da za a fi gane shi ya za a gaji al-farisi haddathana ibnu amrawayhi ibn amrawayhi ne mana hadisi malaman hadisi suna kiransa da sunansa al-juludi ijadathna ibn sufyan dan sufyan ya mana hadisi wanda malamai suka bi kiransa da ibrahima dan muhammadu dan sufyan ibrahima dan muhammadu dan sufyan haka ake kiransa shine yake wa imamun muslim ruwaya duk lokacin da kaji an ce sufyana to rawunsa ne hadathna abul husaini kagan ba dan ilimi ba za ku san abul husaini ba an tambaye ga an ce waye ne to muslim din ne yawwa in ba gaya maka akai ba ce haddathana abul husaini sai ka ce to shi wannan waye ne to tunda mun ce ba wancan rawun muslim ba sai kai idina ba kai ma ka gane an ce rawun muslim ne to abul husaini din muslim ne dan malamai sun faɗi darajojinsa malami ne wanda Allah ya masa daraja imamun muslim wanda duk lokacin da ka ce bukari to za ka je ka ko mu ka ce musulun amma malamai suna kiran sunan babansa ɗin hajjaji musulun bin hajjaji wannan tabarkin tagaitawa ne rahimahullahu akrama masuwahu huwa muslim malamai kina tsiransa da imamu muslim ibn hajjaj ibn muslim abul husayn to kun ji ko haka ake masa laƙabi yanzu an bar muslim din ibn hajjaj da an bari ibn hujjaj ibn muslim yi muslim ne kuma kakansa muslim muslim kakansa muslim babansa hujjaji kuma yana da babban ɗansa husaini to yasa in ba isnadin ka ba ba za a gane cewa muslim ɗin ake nufi ba alƙushairi mutumin birnin ƙushairi an nisaburi mutum birnin nisaburi adil ayin mutu yana daga ɗayan manyan malama min hufazul hadisi na mahaddatan hadisi sahibu sahi shine ma abocin littafin sana daki kira sahih muslim a ce buhari sai a ce muslim annabi wa tilhu sahih bukhari wanda yake biye da buhari in dai buhari ne to ba littafin da yake biye da shi sai muslim haka malamai sun faɗa inda aksar ulama yawa yawan malamai sun tafi akan buhari ne na ɗaya muslim ne na biyu yawa yawa wanda habal mugariba mu mutanen afirka ma akan haka muka tafi ba za a ce muslim mu ce buhari ba ba ma tafi akan haka sai dai ce buhari sai mu kowa mu ce muslim wa abu aliyin ni saburi da malam abu aliyin ni saburi shehul hakim shine shehun hakim an ni saburi min musharikati yana daga wanda ya tare ila tafarili sahih muslim ala sai shi wannan ya ce muslim din ya fi buhari amma fa ba kowane malami bane malamin da ya bibita hakan shine abu aliyin nisaburi shehu da hakimu shine malamin hakimu mutumin birnin nisaburi shine ya ce muslim din ya bi buhari to amma anan akwai abin dubawa a shi wannan malamin mutumin ne saburin ne shi kuma musulun din mutumin ne saburi ne muna ganin anan ba wani abu karfa ya zama dan dan garin su ne yasa yawwa dan ne saburi ne shi ma mutumin ne saburi ne irin wannan rigiman ai ba yau ya faru ba ko sau da yawa mutanen maka suna cewa yi sallah harami ai yafi na maka mutanen madina suna cewa na madina yafi kaga duk mutumin maka din ai sun rinjaya akan maka su ma na madina sun rinjaya amma ai kowa ya san madina ya fi maka madina ya fi maka inda annabi yake ai ne guri eh da annabin bai je madinan ba a makan yake to sai mu ce makan ya fi amma tunda mutanen maka suka yi abin da suka yi annabi ya bar garin wayannan kuma zamanin tsanani suka karba annabi ai kawo kuma annabi yana garin har yau ai inda annabi yake zo ne ya fi ko'ina to kaga magana ce ta ilimi to yi wannan malamin abu aliyin nisa buri shi mutumin nisa burin ne shi kuma malamin hakim ne a nisa buri shi kuma musulun mutumin nisa burin ne dan ya ce musulun yana gaba da littafin musulun yana gaba da buhari to masu izina in sun duba za su ce akwai magana a nan fa yana radu ta qadimuhu alaihi idan an zo a gabatar da shi fi kauni laysa fihi shay'un min ta'liqat yace ai a cikin musulmi yace babu ta'liqi da yawa illa al sai dai dan kadan wa annahu yazuqu al yace shi muslim yana koro hadisai bi tamamiha in ya fara hadisi ba yankewa gaba da zai koro shi fi mawri'in wahidan a guri daya wala ya kaɗawa baya yanke hadisi ka takaɗi bukari la fil abwabi a wasu babun buhari yana yanke hadisai shi musulun baya yi yace wannan shine hujjarsa to amma mu abin da zamu gaya masa shi musulun din nan wai waye malamin nasa ne ai buhari ne malamin sa a gaban buhari yayi karatu ai ko ya bi a kaddara ma a ce yafin ai dole a ce buharin ya bi in ba koya masa ba yayi wannan daren nan Allah ne ba musulun karatu amma Buhari ne sanadi ko tun da ka je birnin Bagadaza ka kalli musulun nan a gaban Buhari ko daga kai baya yi kuma Allah ya bibita yi har ya kai matsayin ya fi Buharin ma dai ai bai kamata ma faɗi haka ba ko ai daraja ce Allah yake yin ta kala kala yanzu ga Imam Shafi'i almajirin Imam Maliku ne ai ya shahara ya kai inda ya kai wasu za su ce shafi'i ma ya fi malikin amma ya magana ma ba daɗi babu daɗi Allah ya ɗaga darajarsa duk darajar da ya samu ai malikin ne sanadi ko kamar shehu ibrahim duk matsayin da ya samu a duniya ba shehu tijani ne sanadi ba ai duk yadda ya kai da daraja shehu tijanin za a gani shi ma imamu maliku shafi'i duk yadda ya kai da daraja ai dole a duba a ga imamu malikun za a gani to shi ma musulun duk da ya kai da daraja ai buharin za a gani domin shi ne malaminsa mu a irin namu tunanin da fasaha da Allah ya bamu in kuma shi da malamin yake faɗa da hakan kuma to sai a auna wancan din nasa mu ma kuma a auna namu din ko to shi ne malam yake faɗin wannan dalilai yake ai a gurare da yawa shi baya yanke hadisai kamar yadda shi buharin yake yankewa fa hadal qadarun sai wanda malami ya faɗa aliyu ne saburi ya ce layi wazi ƙuwatu a sani da bukari ba a gwada ƙaramin isnadin buhari wakti yarihi da zaben safi ta sahihi daga inganta ma a ware da hu na abin da ya zo da fi jami'i a littafinsa mu'asiratin rawi wanda suka yi zamani da yi a ruwayansa da shekihi ga malamansa wa sama'uhu anu da abin da ya ji mina jumlati fa inna musliman domin hi imamu muslim la ya jarri baya sharɗantawa bi kitabihi a littafinsa shuruɗu sani in ya faɗi sharaɗi na biyu muslim baya baya sharɗanta sharaɗi na biyu kama huwa muqarrarin amma wannan sharaɗi na biyu za ku ga yana nan a tabbace fi ulumul hadisi ulumul hadisi yake kawo shi wa kada basadana zalik mala yace da mun shimfida wannan bayani fi awali shirin bukari a farkon shirin imamu bukari wani lalai hamdu dukkanin godiya tabbata ga sarki Allah wal minnati da baiwa fi tarjuma mu imamu bukari a tarjama ta imamu bukari rahimahullah wal maqasudu amma ba abin nufi al'ana a yanzu annan muslim shi imamu muslim da kala ilal iraki muslim din ya je iraki ya nemi ilimi wal hijaz ya je can ƙasar larabawa ya nemi ilimi wa sham muslim ya je siriya ya nemi ilimi wa misra ya je misra yi ne abin nan birnin misra ya nemi ilimi wa zamiya min jama'ati kasirina muslim ya je karatu abin malamai masu yawa kada aure da wani shekala hafizu ya nabi babban malami mahaddaci dan ya je gun muzuni fi tahzibi a tahzibin nan da muzuni yayi littafin zamarratai ne so biyu ala hurubul ma'ajam muslim ya karanta yi a harafi na ma'ajam alibin bawon tawo wa ruya anu jama'atan kasiruna jama'a da yawa ba sun rubuci hadisi a gun muslim minhum daga cikin wanda suka yi riwaya a gunsa turmuzi ma ya rawaito fi jami'i a muslim ɗinsa hadisin wahidan turmuzi ya rawaito hadisi ɗaya هو حديث محمد بن عمرو أنا أبي سلمة أنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا هلال النبي يجب كل الصحابة هلال شعبان وجن شعبان لنا مرانا ثاني بن محمد جزرة دا عبد الرحمن بن أبي حاتم سما سر رويته أبو مسلم ابن كزيمة يا رويته أبو إمام مسلم دا ابن سائدي دا أبو أوانة الإسبراهيني mutumin birnin Isra'ini shi ma ya rawaita gun Imam Muslim wa qala al-Kadibi al-Baghdadi wani babban malami yana gaya mana sunansa al-Kadibi al-Baghdadi yace akbarna Muhammad bin Ahmadu bin Yaqub akbarna Muhammad bin Nu'aymu Arabi akbarna Abu Fadli Muhammad bin Ibrahima سمعت أحمد بن سلمة يقول رأيت أبا زرعة yace na ga aba zur'ata wa aba hatim yuqaddimani muslim buna hajjaj suna gabatar da imamu muslim manyan malaman nan suna gabatar da muslimu shi ma da fadil hadisi akan sanin hadisi in muslim yana nan ba sa magana alama sha yake asarin hima ga malaman zamanin su duk wannan manyan malaman suna gabatar da muslim akan malaman zamanin sa gaba daya wa kabarani ibn yaquba وأخبرنا محمد بن نعيم سميت حسين بن محمد الأسرجاسي يقول سميت أبي يقول سميت مسلم بن حجاج يقول sanabda hada masanad imamu muslim ya ce wannan musanadi da nayi kun ga wannan littafi na muslim inji imamu muslim ya ce hada masanad sahihi min salasaniya alawa na ware yi ne a cikin hadisi dubu ɗari uku da ya haddace hadisin masamu'atin wanda ya ji dubu ɗari uku a cikin ware yayyar وروي الكريبي قائلا حدثني أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي بن علي سوزرجاني جأصبهاني سميت محمد بن إسحاق بن مندا سميت أبا علي الحسيني بن علي النيسابوري يقول wannan babban malami yana gaya mana ya ce mata ta mai zama ya ce a ƙarƙashin rubin nan na sama azahu min kitabu yace duk ba littafin da yake da ingancin hadisi kitabu muslim bin hajjaj fi ilm al hadis a ilimin hadisi in ji aba aliyu husaini wanda ɗazu muke magana a kansa na nisa buri ya jaribin saman nan kaf ba littafin da yake da ingancin isnadin ilimin hadisi irin na imamu muslim to amma dai ba dai wani bane shi na ɗazun da ya yabin ma yanzu ma shi ne wa qad zikira muslim dan an ambaci imamu muslim inda isyaq ibn rawaihi abun malam isyaq dan rawaihi fa qala ya fada bil ajamiyati da ajamiyanci yace ma ma'anahu abin da yake nufi da ma ma'ana ay rajulun kana haza yace ay rajulun kana wannan din wanda mutum ne haka ya fada wa qala isyaq ibn mansur li muslim yace lam na adima la kairu ma abqaka Allahu lil muslimina malam izya ga dan mansur ya gaya wa imamu muslim yace mu ba lan na adama la kairu ba za mu rasa ala kairu ba ma abqaka Allahu in dai Allah ya wanzar da kai ga musulmi to ba za mu rasa ala kairu ba wanda ya ba muslim da wannan isyaqa ne dan mansuri wa qad azla alaihi jama'at min al ulama malamai da yawa sun yi wa muslim yabo alal hadisi malaman hadisi sun yabe shi wa gairihim da wasu malaman hadisi ma sun yabi imamu muslim wa qala abu abdullah abu abdullahi yana gaya mana muhammad bin yaquba al-ahram yace qalla ma yahut al-bukhari kaɗan ne abin da ya kuba cewa buhari wa muslim da muslim ne ma yusuf ibn hadisi hadisin da yake ingantacce wanda Buhari da Muslim ba su kawo ba kai ba shi da yawa. Warwuyar kaɗibi al-Baghdadi an samu ruwaya da kaɗibi al-Baghdadi an abi amru Muhammad bin Ahmad bin Hamdan al-Hiri kana sabitu Aba Abbas shine da ramarin yayi wa ya tambayi Aba Abbas Ahmad bin Sa'idu bin Uqadatu al-Hafiz ma da cin hadisi ya tambaye ta alhafin alal bukari wa muslim dangane da mahaddacin hadisi ne sosai aka tambaye akan buhari da muslim ayyuhuma a alamu aka ji alaga ta malam a yanzu a zamanin nan ba wanda ya fi sanin ilimin hadisi irinka a zahiri ba mu san baɗi ne ba muna ta ma tambaya wai tsakanin buhari da muslim wa yahuwani wa yahuwani sanin ilimin hadisi ayyuhuma a'lamu waye huwa ne abin da aka tambaya kenan in mu aka tambaya sai mace wanda ya fi tsoron Allah ni ne haka zan faɗa ce wanda ya fi tsoron Allah shi ne amma tun da magana ta ilimin hadisi yake shi wannan din malamin ilimin hadisin ne a kwakule kwakulansa zai gane wanda ya huwa nan Allah zai sanar da shi Allah zai sanar da shi saboda ya kai sanin matsayin abin waye huwa ni tun da shi alƙalin abin ne kuma shi yake sarrafa abin ana gani to waye huwa ni bari mu ji amsan da zai bayar faqala yace kana da buhari aliman wa muslim alima yace kai buhari malami ne muslim ma malami ne amma ya ba da amsa bai sani ba da farko waye kama aha ai masu sauraron ne ba sa ganewa buharin kullum ya faɗa yi mana ko da zuwa kai buharin ya fi a kai da aka tambaye ka mu a tambayar nasa muka je kaga ya bada amsa wayan kasa gane waye malami ya ce tak buhari malami ne sai ce musulun ma fa malami ne to ya ga ce ba san wanda ya wai so nawa aka fara kamawa sunan buhari mu daga ba da amsa ma ai har ya gama ba mu amsa buhari ya fi musulun yau ai ba cewa ya musulun malami ne buhari malami ne ba cewa ya buhari ma malami ne ba yace kai amma musulun ma malami ne abin da ya faɗa kenan to yana fata kun fahimta a hakan kuma mu har Allah ya gane da mu cewa musulun din buhari shine gaba da musulun abin da ya faɗa kenan to bari mu je gaba gadan fa karanta zalika alai ne aka ce kai malam ka gaya mana wa ya wani ya ce to buhari malami ne musulun ma malami ne sai da aka tambaye sa uku ka gaya mana a wanda ya wani ya ce ita buharin malami ne shi ba musulun ɗin malami ne wa ya rabu ala hazal aka yi ta tambaya ya tsaya kan haka kaga ya huta sai mai bayi kenan kar a ce a sa ka a wajen masifa wanda ba za ka fita ba to gaji kuma masu tambayan ma su ma Allah ne masani sun makala ni aka ce ya ba amuru sai aka ce to mun ji abin da ka faɗa amma ya kai baban amuru kada ya kawalil bukari ai buhari sau da yawa an dan samu wani kuskure tare da yi da mutanen ahalin sham sai aka sake gaya masa haka hai su dama sun maza akwai abin da suke so su gani وذلك أنه أكل كتبهم يلي إلى تتمزق أن نظر فيها يدوبا يقين فربما ذكر الواحد منهم سوى ديوا يا أنبت وني بكن يكي إذا ألقين ينسى ويذكره كما سي أنبتي في مولي آخر بإذن أي بوهاري wani yayin sai kama mutum da alkunyansa wani yayin kuma in yazo sai kama yi da sunansa ai kaga ai kaga nan wai hakan kuskure aka samu a nan an ambace da sunansa wani yayin kuma yanzu kamar ni dinnan ka ce na kuka da abo wani yayin ka da ka ce da ni malam abba aka ce kai kuskure ai baka ce malam abba to ai gwanin ta ne na ilimi ai hakan ba kuskure bane sai dai in kana so ka dauki kafan mutum shikenan ko laifi ka dan ma sai ka dauka amma an kama sunanka yanzu kamar ni dinnan ka gani ka ce da ni na kuka da abu wani yayin kuma ka ce malam abba kuma sai a ce kai kuskure ai da ka kama ne da suna na yanzu kuma da alkunya na shikenan wannan zai zama kuskure ai buhari mu a gunmu mu a gunmu masu sanin darajar bayan Allah buhari bai yi kuskure ba in kwa kuskure ne to dama ba masu bi bane irin wannan zai iya faruwa ga kowa amma haka ma mu muna gani gwanintan ilimi ne ana mu tunanin kenan wazalika abinda malaman suka faɗa wani zukuruhu fi maurin akurin bi izin wani gun zai kama shi da sunansa waya tawahamu annahu ma isnani aka ce ai to ai abin da yasa buharin ya faɗa ka tunda dabi ya kama yadda alkunyan sa yanzu da sunan sa a tsammanin buharin ai ya dauka mutum biyu ne ai ɗaya ne ba biyu bane ka ji abin da suka ce sai suka koma za su gyara musulun suka ce ba ma imamu musulun fa qalla ma ya qawla wal gadari shi musulun kuskuren sa ba yawa li'annahu kataba masaidu dan ya rubuta musanidi da yawa walam yakatub makaɗi wal marasili shi baya rubuta hadisan da suke makaɗu'i wanda yake yanke kon murasilai baya sa su amma ya rubuta musulai da da yawa ba a samu haka ba irin wannan abin da ya faru da buhari aka ce to baya faruwa da musulun da yawa shi musulun kuskurensa ba yawa amma akwai ba yawa abin da suka faɗa kenan ka san nan darajar musulun nan ake faɗa to Allah ya gane da mu qala lakadibi malam kadibi ya gaya mana yace inna ma waqafa muslim shi musulun ɗin in ji kaɗibi ya bi ɗariƙul buhari ta barkin buhari ne wani zarafi ilmihi ya duba ilimin buhari wa hazza hazuhu da ya tayi inda buhari ya taka aka ce musulun ɗin ba nan ya taka to kaga ko in haka ne malamai suka ce duk inda kafar gaba ta taka ta baya ta zo ba za ta fice gurin ba in dai inda musulun buhari ya bi nan musulun ya bi to buharin ya bi ku je ku je da mutane su duba albidaya wan nihaya na ibnu kasir juz'i na nawa muke magana a kai juz'i na sha ɗaya zuwa na sha biyu a juz'in sha ɗaya ne sha biyu na ɗari da hudu duk inda buharin ya bi aka ce inda musulun ɗin ya bi inda buharin ya bi ya bi nan ya bi wala ma warada bukari yayin da buhari ya je birnin nisaburi fi akiri umrihi a ƙarshen lamarinsa rayu amrihi lamarinsa lazimahun muslim imamu muslim da ya liƙe wa buhari kullum yana gindin buhari wa damal ibtilahu ilai kullum kaga muslim ya je gun buhari ya dawo ya je gun buhari ya dawo haka muslim yake dare da rana ai mun gaya muku dama malamin sa ne wa qad hadathani ubaidullah ibn ahmad bin usman al-sayrabi qala sami da abul hasan daru kudini wallahi ga wani malami nan mai adalci sunansa daru kudini mun ji daga malam uban hasan daru kudini ya kule yana cewa laulal buhari lamma zahaba muslim wala jaa yace ba dan buhari ba wallahi muslim da bai isa ya tafi ko ya dawo ba muslim yayi gaba ko ya dawo ba dan buhari ba ya isa haka dara kuɗi ne ba dan da buhari ba muslim da bai isa ya tafi ba kuma da bai isa ya dawo ba tafiyar muslim din da dawowarsa sanadiyarsa buhari ne malamin da ya bada haka abul hasan dara kuɗi ne shine ya gaya mana wannan Allah ya saka masa da alkhairi eh qala la kadibi malan kadibi ya gaya mana akabarni abubakar bin al-munkadir حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثني أبو النصر بن محمد الورق سمعت أبا حامد أحمد بن حمدان القفار سمعت مسلم بن حجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري yace muslim da ya je gaban buhari faƙabbala bai na yanayi nan tsakanin idanun buharin muslim ya ka sai ce Allah ya ba mu albarkacin ka sai da ya tsotsi tsakanin idan Buhari wa kana yace da'ani hatta akbar yace barni barni da Allah na tsotsi gababanka ka bar ni na tsotsi gababanka ya ustazul ustazina ya malamin malamai ya bujimin bujimai musulmi ne Buharin kirari ya tsotsi tsakanin idaniyansa ka bar ni na tsotsi gabanka ya bujimin bujimai shine ustazul ustazina bai tsaya nan ba ya ce wa ya sayi dil muhaddisin ya ce ya shugaban malaman hadisi har shi a nan kuma shi kenan in kai kana kare shi to ga yanda yi musulun ɗin ya zo yi wadda bibul hadis fi ilal ya ce ya likitan hadisi idan hadisi ba lafiya shi buhari shi ne likitan hadisi ya ɗabibul hadisi fi ilalihi حدثنا محمد بن سلام حدثنا مخلد بن يزيد الهراني حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس فما إلا يتمي إلا فقال البخاري هذا حديث مليح aka ce wannan hadisi yana da mandantuwa yanzu Buhari wala a'lamu fi dunya fi hadha al-babi yace a duniya dai a wannan babi ban san wannan hadisin ba غير هذا الحديث سيد من حديث إلا أنه معلول أخي إلا سنا به موسى بن إسماعيل يتحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله يتحدث عون بن عبد الله قوله قال بخاري وهذا wannan aula ya fi fa innahu la ya'rifu li Musa bin Uqba sima min sahalati ni ban taba sanin Musa dan Uqba ya ji hadisi da gun Suhaidu ba kullum muka ce waƙar afaradat li hadha alhadith juz'an sai da aka juz'i guda ala hiddati akan iyakansa wa awaradahu fi turqaw aka gangaro da tabarki wal alfazi da labazansa wa matanu da matansa wa ilali da illolansa wa lillahi alhamdu wal minna qala lakadibi al bagdadi wa qad kana muslim yunalilu saudiya muslim yakan danyi harbansa alal bukhari rahimahullahu ثم ذكر ما كان وقع بين البخاري aka ambaci abin da ya faru tsakanin Buhari wa Muhammad bin Yahya az-Zuhli fi mas'alatul lafazi a cikin mas'alar lafazin nan dil Qur'ani akan maganan Qur'ani bi Nisaburi a birnin Nisaburi wa kaifa nudi ala al-Bukhari ya za a yi kira ga Bukhari bi sababi zalika bi Nisaburi wa anna zala dan nan qala yawman li ali majalisihi shi zala dan babban malami ne wata ne ya ga almajiransa wa bihim kuma a cikin almajiran nasa da Allah ya kaddara akwai musulmi da hajjaju yace ala ma'anan na'am man kana yaqulu bi qawli bukhari duk wanda zai faɗi da faɗan buhari fi mas'alatin lafazi a mas'alan lafazin nan dil qur'ani na alqur'ani fal ya tazil majalisna ya bar wannan majalisin namu fana hara muslimin fauri take muslim ya tashi ila manzili ya je gidansa wa jami'i ma kana sami'a min az-zuhli duk abin da musulun ya ji a gun zuhuli din jami'ahu dukkaninsa wa arsala bi ilai ya tattara yace ga ilimin da na dauka gun ka bana so tunda na kana so ka soki Imam al-Bukhari wa taraka ruwayatu an zuhuli ya bar ruwaya daga zuhuli bil kulliyati baki daya falam yarau anu shay'an bai rubuta komai a gun zuhuli la bi sahihi wala bi garihi wasa kamat wahashatin bainahuma aka kyautata rahin jituwa tsakaninsu haza wa lam yatrukul bukhari bai bar buhari ba muhammad bin yahya az-zuhli bal ruwaya anhu hima rawaito a sahihin sa gairihi wa zarahu ya kama sa hanzari rahimahullahu wa qad zakara al-kadibi sababu mautin muslim shi kadibi ya gaya mana ma za ku ji dalilin da hi imam muslim ya rasu in ka ji dalilin mutuwan ta kuma sai ka yi mamaki duk da ma ka san shi to amma an gaya ma dalilin mutuwar tasa sai ka yi mamaki annahu uqila lahu majalisan shi muslim ne ya kulla majalisi lil muzakarati wanda za a yi muzakara fa ila yawman an hadisi lam ya'rifu wata rana sai aka tambayi imam muslim din wani hadisi wanda bai san shi ba da ya kulla majalisi za a yi muzakara to sai aka tambaye ya hadisin da yi muslim bai sani ba to fa daga nan ne fansaraba ila manzili sai muslim din ya koma gida fauqada siraji da ya koma gida ya kurna fitila wa qala li ali ya gaya matansa yace da su la yadkhulu ahadan al-lailata alayya a wannan daren kar wani ya shigo gona ku kyale ni zan yi bahasi wa qad uhuditu lahu sallatan min tamrin kuma nan an bahi salaka na dibino irin wannan dibinon wanda ka san salka zai ci kaman dibinon kwano biyu ko kwano uku to wani ya baya hadiya na dibinon salka guda min tamarin fahiya inda hu yana gunsa ya kulu mina tamarat yana cin wannan dibinon in ya dau ɗaya zai ci waya ga wa hadisi yana ba shi akan wannan hadisin da aka tambaye bai sani ba summa ya kulu lukura yana binciken kuma zai dau dibino ɗaya ci waya kashi ukura kuma yana bincike yana duba hadisin ولم يزل ذلك دعبه a wannan dare dai bai guye ba wannan shine al'adarsa hatta zuba har a daren gari ya waye yi kuma bai sani ba Allah ya mantar da yukurin shi yana cin dibinan yana bincike har gari ya waye wa qad aqala tilka sallata da aka waye gari ba sai ga ya cinye dibinan duka ba duk dibinan ya cinye wa huwa la shi'uru bai sani ba fasal alwasa wa zalika sigilan daga nan cikin sa fa ya fara kullewa haji wani ikon Allah da ya taya cikin sa ya nauyi wa madina shi kenan malam sai sai sai jinya hatta kana wafatu ayyadi har wafatan sai zama ranar lahadi ya rasu wannan sanadiyan cin dibinan ya masa yawa ya kulle masa ciki marecen lahadi Allah ya karɓi ransa wadda bina amma ba abin ne ba yawmal isnai ne ranar litinin aka binne musulun likam sai baki na kwana biyar da yawan zu daga rajab hijira na annabi lokacin yana na iya yawan sitina wa miya taini shekara 261 musulun ya rasu kuma kabarinsa yana nan a birnin ne sabore wa kana maulidu haihuwansa da aka yi fi sunnatin lati tofa fiya shafi a shekaran da shafi ya rasu a shekaran aka haifa musulun ko da mutum ya tambaye ka to yau ya ka haifa musulun ka je shekaran da shafi ya koma ga Allah a shekarar aka haifi musulun wayyar sanatu to sai aka tambaye ka ce to wanne shekara ne ka ce sanata arba wa miya ta ni hijira yana ɗari biyu da hudu sha biyar da su to a shekarar aka haifi musulun to yi musulun nawa ne shekarun sa a duniya sai ka ce kana umruhu rayuwar musulun kamsina wa saba'a sanatin shekarun sa hamsin da bakwai ne a duniya rahimahullah wa Allah ya ji kansa ina fata kun fahimta to shi ne malam ya koro mana hadisin daga abul husaini dan kar ya zama baka san abul husain nan da muke magana ba shi abul husain shi muke nufi da imam muslim haddathana umayyah umayyah ya mana hadisi bin bisdam dan bisdam haddathana yazid bin zura'in yazid dan zura'i ya mana hadisi haddathana rawhun rawun ya mana hadisi an alai bin abdurrahmani bin yaquba ya ji daga alayi ɗan abdurrahman ɗan yaquba shi kuma ana abi ya ji daga babansa abdurrahman ɗan yaquba aljuwaini ɗan ƙabilan juwainiyawa ana bi hurairata ya ji daga aba huraira رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي أنا شوى
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به
annabi ya ce umar da an umarce ni an uƙatilan nasa na ci gaba da yakantar mutane kafirawa ko kuma su ba da sharadi akan za su ba da jizya idan ba za su ba da jizya ba sai mu yaƙe su hata ya hadu sai sun shaida Allah ilaha illallah sun yi imani da sarki Allah wa yumini bi kuma sun ce ya ce fi imani da ni wa bima jitu bihi da abin da nazo da shi a gurin Allah fa idza فإذا فعلوا ذلك أسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله
fa idza fa'alu zalika yayin da suka aikata haka asamu minni dima'um an ce na kame da taba jinanan su wa amwaluhum da dukiyoyinsu illa bi haqiha sai da haƙin musulunci wa hisabuhum hisabun su ala Allah al'amarin su a barwa Allah an san je gaban Allah Allah ya san yadda zai na'am قال لقاري أبو الفرل وفقه الله قال alƙari alƙari yana gaya mana abul falalu uban malam falalu rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara yana cewa والإيمان به صلى الله عليه وسلم
wal imani bihi jama'a kun ga ba da gaskiya da wannan annabi namu sallallahu alaihi wa sallama mhm.
وتصديق نبوته ورسالة الله له
huwa yi ne ta sadiku nubuwati mutum ya gaskata annabtar wannan annabi namu wa risalatan lahi ta'ala lahu da manzancin da Allah ya aiko shi da shi duk lokacin da kace la ilaha illallah sai ka ce muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah haka ake Eh, Allah ya yarda Mm.
وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله
Allahu akbar wata sadiku ku gaskata yi mu gaskata yi fi jami'i ma ja bi cikin duk abin da annabi ya zo mana da shi wa ma qalahu da abin da annabi ya gaya mana a zancensa mu gaskata yi mhm.
ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ikon Allah sai kallo kaji wa mu da bakatu da kuma dacewa da fa ta sadiqul qalbi zuciya ta gaskata bi zalika da wannan shahadatul lisani abinda har ya faɗa bi annahu cewa rasulullahi na cewa shi ne manzon Allah ila jami afradil insi wal jinni aw ila al kalbi kafatan to sai ma da ga fa'iza فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان تم الإيمان به والتصديق له
fa'ila yayin da in jama'a fil abdi ya tare gabawa a tasadiqu bihi gaskata wannan annabi namu bil qalbi a zuciya to wannan shine huwa haqiqatul iman wannan duk ma'ahu da yin wuri tare da bi shahadat da kalmar shahada bi zalika bi ma zikira bil lisan akan har ya tammal iman bihi haqiqa imani ya cika wa tasadiqu lahu da gaskatawa izuwa ga wannan annabi namu Mm.
كما ورد في هذا الحديث نفسه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما kama warada kama yadda ya zo mana fi hadal hadisi daga wannan hadisi na aba huraira nafsi kansa ai bi ainihi da ainihinsa min riwayat ibn umar daga ruwayan dan umaru radiyallahu anhu ma ba daga ruwayan abu huraira din ba ya annabi yake cewa أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله kaji sallallahu alaihi wasallam mm kaji kama warada kamar yadda za a hadisa abdullahi dan umar ya ce umar da an umarce ne an uqatilan nasu annabi ya ce ne Allah ya umarce ne ya ki mutane hata ya yadu sai mutanen sun shaida Allah ilaha babu wani sarki abin bautawa da gaskiya illallah sai dai Allah wa anna muhammadan cewa annabi muhammadu rasulullahi manzon Allah ne mhm.
وقد زاده روحا في حديث جبريل wa kad zadahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mana wuruwa bayyanawa fi hadisi jibrilu a hadisin nan na jibrilu idza qala إذ قال أخبرني عن الإسلام idza qala yayin da jibrilu ya zai ce da annabi akbirni ba ni labari mana an islami dangane da musulunci ya yace فقال النبي صلى الله عليه وسلم
faqala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah yana cewa أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
an ta shahada ya ce annabi ya ce da jibril ka shaida Allah ilaha babu wani sarki abin bautawa da gaskiya illallah sai dai Allah wa anna muhammadan ka shaida a ne muhammadu rasulullahi manzon Allah ne haka annabi ya gaya wa jibrilu mhm.
وذكر daga أركان nan الإسلام kuma wa zakara aka ambaci arkanul islam rukunan addinin islama mhm.
ثم سأله عن sai الإيمان tambaye jibril ya ce to kuma ka warware min imani mana ya annabin Allah فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الحديث ya ce faƙala sai annabi ya ce masa an tumini billahi ka ba da gaskiya da Allah an ta sadiqu bi haqiqati zatihi wa haqiqati sifatihi ka ganka da dukkanin haqiqanin zatinsa da sifofinsa wa malaikatihi mutum ya yi imani da mala'iku Allah bi annahum ibadu bayi ne na Allah muna ababen girmamawa mudi'una masu biyayya ne ma'asumi na kiyayayyu ne la yusahuna bi zukuratin wala ba ambadan su da malakuta ko da matoci wa kutubi mutum ya imani da littafin da aka so ki bi anna manzilatin min indihi wa rusulihi da manzannin Allah bi annahu mab'usuna min Allah ababan aikowa ne daga Allah ila kalbi zuwa ga halitta sadiquna masu gaskiya ne bi ma ja'u bihi alhadith har zuwa ga ƙarshen wannan hadisi mhm.
فقد قرر أن الإيمان به محتاج إلى العقد بالجنان فقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم annabi kira da amincin Allah ya tabbatar mana annal imana bihi kaga ban gaskiya da Allah muhtajin yana buƙatuwa ne ila aqari bil jalani mutum ya kudure imani da Allah a zuciyarsa mhm.
والإسلام به مضطر إلى النطق wal باللسان islamu bihi ko musulunci inqadi yana bayuwa zahiri mutsarrun yana buƙatuwa ila nudikin ga yin furuci bil lisani ga arjewa hadhihi وهذه الحالة المحمودة التامة وهذه wannan halatu mahmudatu hali ne abin yabo ta matan cikakke mhm.
وأما الحال المذمومة فالشهادة باللسان دون تصديق القلب wa ma halatul mazmuma aman hali abin zargi inda jami'ul ummatul muslimat a dukkanin al'umma na jama'ar musulmai fa shahadatu bil lisani mutum ya faɗi wannan kalma har ya duna tasdiqul qalbi in zuciya ba ta gaskata ta ba to haza ها- وهذا هو النفاق wannan kuma haka ya zama munafunci mhm.
قال الله الله تعالى
تعالى.
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله مم.
والله يعلم إنك لرسوله مم.
والله يشهد إن إن المنافقين المنافقين لكاذبون mhm.
أي كاذبون في قولهم ذلك عن اعتقادهم وتصديقهم وهم لا يعتقدونه
ai abin da ake nufi kajibu na fi kauli ai abin da suke faɗa ba gaskiya bane a faɗansu fi dawahu zalika kaurin suna cewa kaunuka rasulullah tajiran da yake gabatuwa an itikadi ma kudurin su wata sadiqim da gaskatawan su wa hum su dinnan la ya taqiduna suna faɗa ne ba su kudure ba da sun kudure da hakan da sun rabota bayan sun zauna da annabi a duniya an ɗauke musu wasu abubuwa na shi na kariya musulunci ya ba su kariya a lahira kuma za su yi ga wuta فلما لم تصدق ذلك رمائرهم لم ينفعهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم
falan ma lam yusdaq ai lam yuwabi yayin da basu gaggata sun samu dacewa zalika da wannan ba ramiru mu zuciya su ramiri a nan zuciya lam yanfa'ahum to ba zai amfane su ba an ya kulu dan zan faɗi bi alfina jama'a har yanzu ma laysa fi qulubihim abinda baya cikin zukatan su fakaraju an ismil iman suna nan da'ira biyu ne suna da'iran musulunci amma ba sa da'iran imani shi ne aka ce fa karaju shi ke nan wayannan sun fita an ismul imani ga sunan imani amma ba su fita daga sunan musulunci ba ولم يكن لهم في الآخرة حكمه walan yakun lahum ba zai kasance a tare da su fil akhirati da lahira hukumuhu hukuncin su ba za a lissafa hukuncin hukumul imani hukuncin masu imani ba fala ya shiru na wayannan ba za a tara su tare da mumune ba إذ لم يكن معهم إيمان dan gaskiya a tare da su babu imani yau babu imanin tunda babu imanin sai za a tara su da masu imani wala hiqu ولهبوا بالكافرين في الدرك الأسفل من النار kaji Allahu akbar wala hiqu Allah ce za a riskar da su bil kafirin da kafirai fi darakil asfali can karkayin wuta minan nar na wuta ga sun faɗa a duniya an ba su kariya lahira sun ga wuta
وبقي عليهم حكم الإسلام بإظهار شهادة اللسان في أحكام الدنيا المتعلقة بالأئمة وحكام to المسلمين wa bakiya alaihim abin da ya wanzu a tare da su hukumar islamu hukuncin musulunci ne a kansu bi hasabi zawahir al-ahkam gwargwadon zahirin hukumce hukunce fa yu'amiluna ana mu'amala da su kan muslimina lahum ma lahum abin da yake gare su wa alaihim ma alai abin da yake gare su yana gare su bi zahari domin sun fito sun bayyana shahadatul lisani shaida wannan kalma akan harshe bi sababi izhariha minhum fi ahkamu duniya cikin ije musu hukuncen hukuncen duniya al muta'alliqat wanda ya ta'allaki bil ayyamati dangane da shugabanni ayyamatu dini min ulama al amilina daga malama masu aiki wa hukamul muslimina da alƙalai masu hukunci na musulmi min alqura da na alƙalai wa saladina da sarakuna to duk suna dauke musu hukunci na zahiri a kansu allazina الذين أحكامهم على على الظواهر الظواهر الذين سنة وإندا أقامهم وكنجو كنجنسو أنا قدانا دي على الظواهر جارية ينا قدانا لي أكن ظاهري مهم.
بما أظهروه من علامة إذا بعدم الإسلام كومي با بما ظهروا saboda abin da suka bayyana min alamatul islam na dangane da alamun addinin islama islam إذ لم يجعل للبشر سبيل إلى السرائر in mu yi jali don Allah madaukakin sarki bai sanya ba lilbayar ga mutum sabili ila ba yadda za a yi a ce ka ga abin da ke zuciyar mutum eh ba dama bawa ba yadda za a yi ya gane abin da ke zuciyarsa ana aiki ne da zahiri ba da baɗi ne ba wala umiru ولا أمروا بالبعد بالبعد عنها عنها. wala umiru ba yi umarni ba da ayin matu na shugabanni wala hakama da masu hukunci bilbazi ana da su yi bincike a kanta an sarari da abin da ke zuciya bal mhm.
بل نهى النبي صلى صلى الله الله عليه وسلم
bal bari magananka na annabi annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam dangane da me أن يتحكم Alayya.
عليها
annabi ya hana ba za a yi hukunci dangane da zuciya ba sai dai da zahirin bawa mhm.
وذم ذلك dan annabi ya zargi hakan mhm.
وقال هل شققت عن قلبه dan akwai wanda ya faɗa ga haka yi sai samun ya ce rasulullahi munafiki na annabi ya ce a ka za ga zuciyarsa ne hal shaqaqta an qalbi da kaje da munafirci ya faɗa kalmar ka za ga zuciyarsa haka annabi ya gaya masa mhm.
والفرق بين القول والعقد ما جئل في حديث جبريل wani barku mana na ba bayan alƙawli cikin tsakanin wannan bai bin lisani da harshe wal aqli da ƙudiri da zuciya ma ila na abin da aka sanya في حديث جبريل هنا أبن جزا حديث لنا جبريل عليه السلام مهم.
الشهادة من الإسلام وتصديق من ومن الإيمان kaji a shahadatu ita kalmar shahada duk wanda ya faɗi kalmar shahada a fili minar islam wannan ya yi garkunan musulunci wata sadiku gaggata kalmar kuma minar imani ya sa mutum ya zama mumini imani kudurewa da gaggata kalmar wa baqiyan وبقيت حالتان أخريان بين هذين wa baqiyat amma duk da haka an wanzar da halatani halaye guda biyu sun wanzu ukura yani wanda suke wato wasu daban baina da hazaini tsakanin wannan halaye guda biyu mhm.
إحداهما kaga ɗayan kuwa أن يصدق بقلبه ثم يكتر ما قبل اتساء وقت للشهادة بلسانه ai ai abin da mala yake nufi da shi yace i da yau ma an yi saddaka an yi saddiko ku gaskata shi bawa baligi ya gaskata bi kalbi a zuciyarsa amma sun ma yaga tare mu da ya gaskata bai faɗa ba kuma sai ya mutu qabla ita itisai kafin yalwatuwan waƙarin shahada da ya faɗi wannan kalma ya faɗa ya gaskata kan ya faɗi kalmar ya mutu a zuciya ya gaskata bi lisanihi a har ne bai samu daman ya faɗa ba to wannan wai me matsayinsa ne فاختلف فيه gaskiya nan malamai sun yi saɓani fi annahu muminun amla wai wannan ɗan to mumini ne a ko ba mumini dan ya gaskata kalmar a zuciyarsa kafin ya samu sararin da zai faɗa sai Allah ya karɓe ransa to mumini ne ko ba wasu ka ce to wannan ɗan wai mumini ne a tun da bai faɗa kalmar ba ko ba mumini ba ne ko kuma a tun da zuciya ta gudu dai bakin bai faɗa ba a ko ya zama mumini shine sabanin da malamai suka yi a kayi
فنعم فشرط بعضهم من تمام الإيمان القول والشهادة به babu taliba bi fajar da ba wasu malaman suka ce kai su ba sun sharranta min tamamul imani gaskiya idan ana neman cikakken imani al'aunu dole sai mutum ya buɗe baki ya faɗi wannan kalma wa shahadatu bi ya ba da heda ya faɗa ya kudure tukunan na'am ورآه بعضهم مؤمنا مستوجبا للجنة لقوله صلى الله عليه وسلم
kaji warwa wara'au ba wasu malaman suka ce a'a wancan maganar da wayancan suka faɗa fa ba haka bane wasu suka ce zuwa na su ganin ra'au ba mumina wannan wanda ya kudire a zuciya kabin ya faɗa yadda za ka ce mumini ne kai ba ma muminin ba mun saujiban ya waje ba ba sai ya ga aljanna wasu sun faɗa haka aka ce to ku da kuka faɗa haka da me kuka dogara ina hujjar ku suka ce i li qaulihi alaihi salam ai sun dogara ne su ma ga faɗan annabi wanne ne faɗan يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من suka ce إيمان ya karji minan nari Allah zai ba annabi iko Allah annabi ya fitar a wuta man kana bi qalbi mithqala wanda a zuciyarsa ko akwai imani na ƙwayan zarra kaga ko mutumin nan da ya kurire imanin da ya faɗa ba a zuciyarsa akwai to su sun dogara da wannan suka ce zai fita har ma aljanna zai shiga dan qur'ani ya faɗa inna allaha la yuzlimu mithqala zarra wa in taku hasanatun yuraifa wa yuti min ladunhu ajran azima to dalilin wannan suka ce a ba ma wai ya zauna a wutan ba za a fidda shi har aljanna zai shiga wannan hanyar ta fi sauki to Allah ya tabbatar da hakan Mm.
فلم يذكر سوى ما في القلب eh dan anan dan annabi bai amince komai ba ai siwa ma bil qalbi sai dai kullun abin da yake zuciya ya faɗa ai kullun ba faɗi maganar sai ya faɗa har ya ko wani abu ba wa haza وهذا مؤمن بقلبه to kaji in ko ka duba haka wa haza ai wannan mu'minin bi qalbi yayi imani da zuciyarsa wannan ba hu imanuhu inda rabbihi to hakika ko imaninsa zai am- am- amfane shi nan ga mahaliccinsa mhm غير آت ولا مفرد بترك غيره kai da azin sai da ce kuri mai sabon Allah ne wala mubarradin ko ba mai sakaci bane bi tarki gari ga barin wanansa mhm.
وهذا هو الصحيح في هذا الوجه To wannan magana huwa sahihu ne maganan da yafi inganci in ji malam fi hazar waje a wannan fuska mhm.
الثانية sai na biyu أن يصدق بقلبه ويطول محله au ai na biyu malam ya ce an yi saddika bi kalbi sau da yawa sai mutum ya gaskata wannan kalma a zuciyarsa wai da wulu kuma a tsawaita mahalahu zamaninsa wa'alima وعلم ما يلزمه من الشهادة فلم ينطق بها جملة wa'alima kuma aka sanar da ya ma yalzumu abin da ya lazamci a wuyansa minan shahadat na dangane da kalmar shahada falam yandik biya jumlata amma bai yi hurici da ita ba jumla baki daya mhm.
ولا استشهد في عمره ولا مرة kuma ba taba ji ya yi shaida wannan kalma a rayuwarsa sau ɗaya ba ai ba ba taba ji ya faɗa ba wala marrata ko sau marra guda ɗaya fa haza فهذا اختلف فيه wannan أيضا ma dai malamai suna sabani wai mumunin ne a ko ba mumunin bane tunda ya samu tsawon zamani ko bai furta kalman ba to ne matsayinsa فقيل هو مؤمن لأنه مصدق wakila wasu malaman suka ce i zai iya zama mumini li'annahu domin cewa yi musaddiqun ai ya gaskata a zuciyarsa mhm.
والشهادة من جملة wanda الأعمال ce ai ta kalmar shahadar ai tana daga jumlan ayyuka arkanul islam almujibat lil kamali mhm.
فهو آت بتركها غير مكلد wa huwa yi ma wannan asin shi dai a lissafa ya a matsayin mai saban Allah bi tarkiya da ya bar kalban bai faɗa ba gaira mukallada amma yi ma dai ba zai dawama a wuta ba ana ganin za a iya fadda shi mhm.
وقيل ليس بمؤمن حتى يقارن عقده شهادة اللسان wasu malaman suka ce a'a haka ba zai yi ba wakila laisa bi mu'minin wanda ya kudure kalmar shahada a zuciyarsa ya samu tsawon zamani ya ki faɗa ya dade akan haka ya mutu sai a ce mumini to me yasa ya ki faɗa suka ce kai ba mumini bane laisa bi mu'minin ba mumini bane hatta yuqarinu haka da sai ya kudure ya kuturna abin da zuciyar tasa ta kudure bi shahadati bayan ya kudure ya fito fili ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah suka ji ai sai yayi haka wasu malaman suka faɗa haka mhm إذ الشهادة إنشاء عقد والتزام Wannan إيمان shahadatu domin ita wannan kalmar shahadan in sha wa akadan ita ce za ta fara da kudurin ai wanda zamul imani da nizamta imani qabulu ahkamul islam wa hiya وهي مرتبطة مع ai العقد wa hiya cewa idan murtabidatun an kusurna ta ai an kullata mal akadi tare da daurewa mhm.
ولا يتم التصديق مع المهلة إلا wala بها ya cin wata sadiku ai gaskatawa baya cika malamu hulati tare da jinkiri illa biya ai sai dai da ita kalman ai wa haza هو الصحيح wannan ita ce magana wanda ta fi inganci abun wannan malama na biyu ba malama na farko ba mhm.
وهذا نبذ يفضي إلى متسع من الكلام في الإسلام والإيمان To wa وأبوابهما haza wannan magana na bazan mala yake ba mu labarin wani abu ne dan kaɗan muka kawo muku na fa'ida yuhuri wanda zai sheku zai bayu ila mutazin zuwa ga yalwatuwa min al-kalami na zance fil islami a musulunci wal imani da ban gaskiya bi abwabihi ma ga kofofin su mhm وفي, الصيا... وفي الزيادة فيهما wani والنقصان ziyarar bi ma yi imani idan mutum yayi kudure kalmar to duk lokacin da kake abin alkhairi imanin karuwa zai yi kullum imanin ka karuwa zai yi in dai kana kudurin alkhairi kana aikata alkhairi wannan kusa ne kuma idan mutum yana abin sharri kuma imanin raguwa zai yi imani yana karuwa kuma sannan yana raguwa abin da dai su malamai suka faɗa wahal وهل التجزي ممتنئ ممتنئ على مجرد التصديق لا يصح فيه جملة wahal to shin tajazi'u ma da yake ya halatta mumtanin a hana ala mujarrada ta sadiki ga tsaraituwa da gaskatawa kama lai ala taki kama yadda malaman hakika suka tafi a kai la ya fihu baya inganta fi daga cikinsa jumlatan jumla baki daya mhm.
وإنما يرجع إلى ما زاد عليه من عمل wa inna ma yarju ita dai tana juyowa ila ma za da alaihi ga abin da aka kara gare min amalin na aiki auqad mhm.
أو قد يعرض فيه لاختلاف صفاته وتباين حالاته sai ma da yaji auqad yuradu fiha ko kuma za a bujiro daga cikin sa liktila su faje saboda sabanin su gofinsa haladi na halayensa min kuwatar yaƙini na ƙarfin yaƙini wata samimu da kuma sandarewa yi ne ta sanimu itikadin na ƙuduri wa wuruhi ووضوح معرفة ودوام حالة وخرو- وحرور قلب wa wuruhi da bayyana ma'arifatin sani wa dawama halajin da kuma dawaman hali wa hururul qalbi da kuma halartar zuciya wa fi basa da وفي haza بسد هذا خروج kurojin عن غرض agarar tabi التعليم amma yi alƙali ya ce idan muka fada da wannan binciken to ba za mu fita daga buƙatar ma abin da muka wallafa littafin wa fi ma zakar na guniya فيما ذكرنا أغنية فيما قصدنا إن شاء الله تعالى alƙali ya ce obi ma ba sadana cikin abin da muka bayyana muku muka shimfiɗa muku nan kai ya ce guniya ya wadatar da ku ya wadatar da ku abin da kuka jin ya ishe ku istigrawa ne an taɗa wili shi ma ƙasadana cikin abin da muke nufi insha Allah in Allah ya so in kana ala wa faƙira da ta yi subhanahu wa ta'ala to yaya za mu tsaya Hmm? ko mu ƙara kaɗan ko dai tun da ya ce to ai hidin ya ce ya kamata ya wa mu abin da ya gaya mana nan fa ya ce ya ihe mu a kawo zaifi furullahi sha ɗaya umar sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilasi jama'a karantun fatiha mana ne ba uku uku bismillah da qul huwallahu qafa uku uku a haɗu da fatiha da salatul fatihi بل يهمدنا كالفاتي لما أبلغ الكاتب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع والعليم الفاتح قول يمك قول يمك على كل حال بسم الله نقول هو الله اصطفى اكو اكو يبوك ubangiji Allah wa sallallahu alaihi wa sallam ta gaba uku sauran baki da kuma kawo ziyara bukatun ku Allah ya biya muku namu kuma Allah ya biya mana da daga wannan annabi namu lila ta kafa bakwai bakwai dukkan sharri Allah kai mana hiyawa wani bawan Allah da man bare ba mu labari zai koma kan sana'arsa na shayi Allah ya buɗa mata da kan sharri kuma Allah ya kare akwai baba alaji a guru baban hada da fatiha da salatul fati fatiha da salatul fati ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم لها الله يبارك لنا